Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.
a rayu da yadda Allah ya takura rayuwar wannan Allah yake so amma yanzu Allah ya baka dukiya kana fidda zakka Allah ya baka dama ana cin abinci ana ga a nan garin kai ne mai dan dama dama kuma kullun gidanka sai tuwo miyan kuka to wani nima ka ga ya Allah ba ga ake ba mutanen gari duk ba ka iya sayen nama to ba dan kanka za ka yi ba kanka ta je ka yanka rago idan ka yanka rago aka yi miya aka yi farfesu sai ka ce a kira min dattijowa ne na unguwa kaza a kira mun wane a kira mun wane dattawa kamar mutum ashirin wani wani lafiya ka ci abinci ne nake so ku ci to sadaka ne za su ji daɗi abin da a sati ba su ci ba yau sun ci kai kuma da kayanka ba laifi kowa ya ji daɗi shari'a ya nuna haka yanzu wannan a ce kayan almubazaranci to Allah ya baka ni'ima a ji daɗin ni'imar wannan ragon da kayanka ba dan kanka kaɗai ba a garin ku wani zai je wata mota zai je bai sa nama bakinsa ba to a dalilin ka yau ya sa ka dau ladansa to ina fata kuna fahimta babban malami wanda Allah ya daraja yana dafa mai daɗi domin jama'a suna ci a tajiri mai ɗan dama dama in ya tayi dafa abinci yana dafa mai daɗi domin ya taimaka a mutanensa nawa kenan biyu wani ɗan kasuwa yi ma yayi haka sarki wanda Allah ya masa rufin asiri to kar abin da talaka suke ci ya ci yana dafa mai daɗi in ya dafa kuma ya fitar kofar gida ya ci a zuwa ci shi ne sarautan ai abin da kake ci ina ci abin da kana ci ina ci to me bibikon ba wani bibiko a gurin Allah to haka ina gaya muku yadda rayuwar yake na addinin Islam to amma a karan kanka ne kowa yana da wadata ni na da yi wannan yana da yi to wata ran saboda tawari'u sai a maka baya baya kamar tuwon biski miyan kuka wannan saboda tawari'u je ka dinga yi Allah ma ya so haka amma inda kake zaune idan mutanen ka bi su to sai ka dan fada da ni'ima amma kuma yanzu kai baka da sana'a na kirki kuma kaje kullun sai ka ci kaza to kaga wannan ba zai zame maka alkhairi a rayuwa ba saboda in kai wasa dai da bayi zaka mutu shi kuwa a ci bayi da dadi a ci dadi da bayi dadin bai da amfani yayi yanzu ni ba ni da kuɗi wallahi ka siyo mun tsire bayi ko nama yana haɗewa makogoro na na tunani in ce wai ka ci daɗi amma biyan to ka gani dole ka tuna saboda bayi na naira goma ba zai barka ka kwanta a kabari ba a yi ƙoƙari kar don jin daɗi mutum ya ce zai ci bayi rayuwar da Allah yi wa wani ka ce da wannan rayuwar za ka rayu to gaskiya kawo da kanka wani talaucin sama arzikin wani ne haka ne ko to duk wanda kaga yana wani abu ko matarka ta zuga ka a gidan wani kaza ake ci ke ce ke ni da yi Allah bai mu daidai ba rayuwarsa daban rayuwana daban abin da zan iya shi zan miki kur haka ake zama eh wani a gidansa ai wani a sallah ya dinka yayansa kaza yayi kaza ka duba totaran kai ma ka dinka yayanka karfin wani da karfin wani ba iri ɗaya bane to addinin musulunci ko addinin ake yi in hankalinka a tashe yake to sai ka ga wani layi wanda kana ta bauta Allah ma kana yawan zulumi kuma yawanci mutane su suke daurawa kansu to Allah ya kiyaye mu duk irin wannan ɗabi'ar idan ana bi to ina gaya ma jinya da yawa sai ya barka irin sa hawan jini irin su ciwon zuciya irin su ciwon hanta duk tunani ne da yin rayuwar da Allah bai ɗora ma ba ka ce sai kayi wannan rayuwar shi zai sa kwanan kama bai kare maka game da wani bala'i kuma an ɗau rayuwar an ce dole sai an ji daɗi jin daɗin Allah ya ce baya so ba za a ji ba to kuma za a ce ba za a haƙura ba a garin wannan to za a ji a game da jini haka abin yake sai ka dinga auna rayuwarka inda wadata ka faɗaɗa in ba wadata ka ɗan rage kun gane ko kuma ka ɗauki duniya sama sama duk lokacin da ka rasa a lokacin da ka rasa ka gode duk lokacin da ka samu to samun kar ya baka mamaki kai ya bi kai kokari ka ba hanyar Allah dai in baka bi ba to samun wannan fa bayan sa akwai matsala yana biye da shi to Allah ya gane da mu ya Allah yake cewa qulu illa lakum tayyibatu wa ma allamtum min aljawari mukallibin to kulga ya musu ya rasulullah uhilla lakum tayyibatu mun halatta muku halin wa sai da Allah ya ce kuma ku yi farauta ma allamtum min aljawari abinda muka sana muka daga masu mikantawa alkawazi wa masu ƙambore min alkilabi na karnuka wasu bawa da zakuna wa ɗaya da tsuntsaye idan shawonka ka koya masa farauta kana bismillah wallahu akbar in dai shawon ya kai Allah ya ce ka ci karanka ka sa igiya ka rike in ka ce bismillah Allahu akbar zai tafi in ka ce bismillah zai gudu in ka ce bismillah zai tsaya to wannan karen ya kama maka shari'a ya yarda ka ci wannan abin shine minal jawari mukallibina to malamai sun yi bayani akan karen idan karenka ka saki ka je kan abin farauta sai ka tare ya ci rabi ya bar rabi to wannan karen kansa ya kama shari'a bai yarda ka ci ba idan shawo wanda kake farauta da shi da ka je ya ci rabin abin bai ci rabin abin bai yi ma wannan wanda yawo ya kai ba za ka ci ba amma idan ka tarar kare ya kama ma abin yana da rai to bai kamata ka ci ba sai ka yi bismillah kayanka idan ka tarar abin karen ya kashe to dama da bismillah ka sake yi wannan yankan a matsayin ci yake amma abin da shari'a yake nunawa wato zartar da makasa sai ka ga jikin abin da jini jini yanzu da za ka ɗau irin bindigan nan na toka burin ka harba abu ba a so a ci saboda artayin kulewa zai yi a ciki baya yankewa ya zub da tuni to shari'a ya hana wannan ku kula ba sosai in dai har ma abu da bindiga burin wannan karkashi saboda yi artayin dalman nokewa zai yi a ciki ba zai fita waje ba amma yi kare ko shaho to za su yage yi da farfi za kuma su za fila ya fidda jini to wannan jinin shi shari'a ya yarda a matsayin yanka kun gane ko to saboda kana malami kada da abin da aka kama ka dinga ce kana bincike ka ce wannan harbo ya aka yi abin diga eh shari'a bai nuna bindiga ba a larabci sunansa gundaku bundaku ana kira gunda ana ka samu bindiga to saboda haka wannan wanda bai zartar da makasa ba ba a ce sai wanda shari'a ya zartar da makasansa shi yasa imam mali ya ce jama'a kuna ƙin kare amma da ya kama muku abu da yawu amma kuna ci to saboda haka shari'a ya nuna a riƙe kare ta fanni uku kana da gona kare maka gadi gidanka kana jin tsoron wasu barayi kare zai iya ma gadi nawa kenan farauta za ka iya yi da kare to amma malamai dai sun ce dai duk da haka dai ladanka yana raguwa kiraɗi kiraɗi to inda yadda za a yi ba za a rike karen ba ya bi in kuma rayuwar ba za ta yi ba sai da karen to sai a zauna da karen a matsayin ka ci da iyalanka su ma farauta ko gonanka su ma gadi saboda tsoron birai in ba haka ba kuwa to karen ya ma kiwon dabbobi shari'a duk ya yarda da wannan dan annabi ibrahim an same shi yana rike da kare dubu haka muka gani a tarihi kowa ya duba duratun nasihin annabin allah ne amma karnukansa dubu ne awakinsa dubu jibril ya zo ya tambaye shi ya ce annabin Allah me za ka yi da kare dubu ya ce awaki na dubu ne wani abin da suke duniya najasa ne shine na tura najasa dan uwansu in za su je kiwo duk kare ɗaya yana bayan tinkiya ɗaya shi najasa ba abin da zai mai maganin su yace sai najasa haka annabi ibrahim ya faɗa to saboda haka in za a rike kare ga hanyoyin da za a rike su amma rike sun ga kuma illan da suke cikin rike kare وما علمتم من الجوارح مكلدين سوء ما ذكرنتوا
تعلمونهن مما علمكم الله to karan ba haka zai ma farauta ba da yamma sai ka dinga fita da karan naka jeji sai ka in ka ce bismillah sai ka sa shi gudu in ka ce bismillah sai kuma ka dinga jahi sai ka koya masa farautan to allimunahunna mimma allamahunna karan ya zama in zaka sake ya san hika yake so in kana so ya tsaya ya san tsayawa kake so to sai an koya masa tirenin ɗin yin farauta baya tafiya sai da bismillah baya tsayawa sai da bismillah to wannan kare shari'a ya yarda a yi farauta da ya to allimuna hunna ku sanar da karnukan naku farauta mimma allamakumullah abinda Allah ya sanar da ku shine kama sunan Allah min adabi sai daga dokoki na farauta na'am fakulu mimma amsakna alaikum fakulu ku ci ni ma amsakana alaikum abin da karen ya rike mu wa yin qatalna ko da mun kashi bi allam ya kunna minu bi kilabi gairi mu'allaqatin sabanin wanda mu'allamatin ba sanar da shi ba fala yihillu sai da farautar sa bai halatta ba wa alamatu wa alama karen na an tartasilu ka sake idza arsalta in ka sake zai sako wa tanzijiru zai tsawatu idan zajarta yayin da ka tsawatar da shi wata masaka saidu da kuma ya rike ma farauta wala ta kula minu kada ka ci wa aqallu ma yuri'u min zalika salata kamar sau uku za ka koya karan fa yana kalla da minu idan karen ya ci falaisa mimma amsaka na wannan baya daga abin da ya rike maka ala sahib ya zama shi fala yahillu akalahu to cin sa bai halatta ba kama bi hadisi sai yayi wa bi cikin wannan annan sai da sa shi ma farauta na kibiya idan arsala yayin da za a sake an ambata idan kibiya ne da kai kwari da baka to duk lokacin da zaka jefa sai ka ce bismillah wallahu akbar fik sai ka jefa to wannan zaka ci kuma idan ka ce bismillah wallahu akbar ka jefa kibiyan sai dabban bai mutu ba ya ga cikin jeji ka nema ka nema ka rasa to gobe idan ka zo in dai kibiyar ka ne a jiki ka gane wannan kibiya na ne to sai ka ci kayanka ko ya mutu amma waye gari idan ka zo sai ka tada kibiya biyu ga naka ga na wani to karka ci ba san wanda ya kai ba a naka ne kai a na wancan ne kai to wannan shari'a bai yarda ka ci ba wa zukuru sumallahi alaihi to lokacin da za ku saki karan ko za ku harba kibiyan ku ambaci sunan Allah wa taqullah inna allaha sari'ul ku ji hisab tsoron Allah domin yi ubangiji sari'ul hisabi sarki ne mai garajen hisabi daga karfe tara zuwa sha biyu an gama duk abin da za a gama dan wuta an kai wuta dan aljanna an kai aljanna Allah ya gama komai daga tara zuwa sha biyu duk rigimar nan na duniya da muka kwasa aka je da yi an gama a taron tayin kiyama sai ka gaba kowa amma yi wanda za a masa azaba wannan a wannan daidai yake da shekara dubu saboda cikin masifa yake yi ko mumini wanda ya ji tsoron Allah a ƙarƙashin al'ari za a kawo abinci a baka a ce ku zo ku ci abinci sai kun gama cin abincin sai mala'iku zai ce to maza maza ku tashi zuwa aljanna sai zai ka ce to ina hisabi sai a ce an yi wa wasu ai ban da ku to a lahira akwai wanda darajar su ya kai haka ita rayuwar duniya ita ce rayuwar lahira dan sau da yawa a duniya za a yi taro idan an yi taron wani yana otal ma yana kwance sai dai a ce ai taron an gama wani kuma moba ya ta dukansa yan sanda su yi ta dukansa wani kuma yana can sama yana kallo yana kallon talabijin har sai a ce taron ya kare ta yadda dai kaga wannan haka taron lahira to yi ne a yi ta addu'a Allah ya samu je lahira a sa'a daga an ji a sa'a da abin da ake faɗa ba wahala amma ba a ji a sa'a ba kuma shikenan abu ya ɓaci to Allah karɓar mu da imani eh ayiwa kuma musulmi kyakkyawan fata duk musulmi dan wanka ka dinga masa kyakkyawan zato kai din kanka kuma kana tafiya lahira da kyakkyawan zato kar mutum ya tafi da mummunan zato na'am اليوم أحل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ودعامكم حل لهم Allah ya ce al-yawma a yau uyila lakum ad-daybata Allah ya halatta mu ku ji dadi wa da amal ladina utul kitaba kaga abincin yahudu zabayul yahudu yankan da ba yahude yayi idan ba yahude yanka rago ko saniya ko raƙumi Allah ya ce halal ne mu ci dama da mun gaya muku wannan zara bature idan ya yanka akuya ko tinkiya ko rago Allah ya yarda mu ci duk kiristocin nan suka yanka shari'a ya yarda mu ci hillin halalan da halal ne a gare mu wada mu mu ma abincin da zamu yanka idan muna gwamade da yahudu da nasara suna nan garin to su ci ko wani aikin kwanta suka zo yi mana nan garin to ranar layya za mu iya kai musu abincin su ci Eh, a bible ɗinsu su ma haka ne mu ma ƙur'anin mu haka ne su ci namu mu ci nasu mu ci nasu su ci namu da yana ɗan abin da muka yanka in dai ba haramun abin da suka yanka in dai ba haram ba ne والمؤذنات من المؤمنات والمؤذنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافين ولا متكذي to أقدام Allah madaukakin sarki ya ce wal musanat Allah ya ce kun ga yarinya kyakkyawa wanda ba ta zina minal mu'minati daga mu'minai wala muhsanatu da yarinya kaman me ya minal ladina utul kitaba daga cikin kirista min qabli kun na can gabanu ku illa lakum shirya ya halatta an tanke wannan ku aure su dai yanzu kaman kana hadeja yau yau hene ne yau litinin ne to kaman jiya lahadi kaga wata yarinya ta daure kwankwasanta alaramma irin kyaf kyaf din nan mary ah where are you going ah, i'm going to the church kace wannan fanna zo Allah ya ce aure ta ba komai ka aure ka aure mary kawai. ta ta tsaya da jakanta ah, give me by bible ka wanda ga bible din nake kana dan duba ah yayi kyau wannan na so fa zan aure ta sai ka tura mutane a garin nan ala ramma shari'a yadda ka aure kirista eh kuma inda zaman yake yi kenan ka duba ka aure ta ranar lahadi za ta ce to zan je coci fa yau to a da lafiya za ka ce inda wani motan ka sai ka bara kai ta kai kuma an jima sai ka tafi sallan juma'a ran juma'a ka je masallaci ta je coci an zuwa gida kuma a haɗe haka auren yake Allah ya yarda amma idan kun sadu da ita ba za ka ce dole sai ta wankan janaba don ba ta ma sallah yau ba ta sallah bare ta ma wankan janaba amma idan ta yi haila ko haihuwa ya zo to wannan sai ka ce in jinin ta ya dauke to ka ce ta yi wanka za ka mata tilas akan wankan haila za ka mata tilas akan wankan wankan haihuwa haka ne ko to amma akan janaba ba tilas in kun hada da ita kurin kai zaka dau buta kai gaban daki kai wanka in ta ga dama za ta dan gyara jikinta ta gyara in ba za ta gyara ba shikenan dai matar ka ce Allah ya ce na yarda da wannan auren ka san adalcin ubangiji da mana nan yo wani wani dan sai jarrabe da kwallafa masa san kirista Allah ya ce kai aura alwana lafiya Allah yana son wannan kadai akwai so na Allah a auren Allah ya yarda sai ka aure da sai ka mata gargadi to ba addinin mu ya ce kar ki yi zina da mijin wani kun je coci kar ki bari mijin wani ya rungume ki addinin mu ya hana gargadin da za ka yi mata ba ta zina kai ma ka kame kanka shikenan haka za a yi zaman ran da kuma ta musulunta kuma shikenan sai a hana ta zuwa coci amma shi arne kuma bai a ba a yarda ya auri yar musulma ba don ku kula da mutuncin yar ku idan an ce gwamnan garin ku arne ne yana neman yar ka kace a musulunci ya hana ko gwamna ne ba za a dau yar musulmi a bashi ba amma musulmi darajarsa ya kai ya auri yar kirista mu muke da yanci mu auri nazu ba su da yanci su auri namu saboda muna da fifiko a kansu kowa ya san wannan to ga qur'ani yana gaya mana e babu laifi ka aure kirista kuma ka haɗa ta da matarka ta gida haka ita nan kana son zama lafiya sai ka ɗan raba tsakanin gidan yau al'adan ba iri ɗaya ba ne shi kenan nan za ka yi kwana biyu nan ma gidan abin nan gloria sai ka yi kwana biyu irin sunaye kenan ijo ma gloria duk irin sunaye kenan yohana mary sunan kenan Allah ya yarda da haka ma'aure na ka karsa aure namu to ku duba darajar musulunci kuma in ka ɗauka in ka haɗa su da irin namu haka matar ka shi kenan sai ka ce to wance Allah ne ya ce ma'aure kirista ka kin ganta nan eh to zaman ki daban zaman ta daban in azhar yayi kar kuna zama kuna hira lokacin sallah ta yi ki sallah ta yi ki sallah ita kuma ta zauna ga matarka a gida ba ta sallah Allah ma dai ya sa karka wala kuma abin da ya sa hakan in ba ya haka ba fa akwai matsala ku ba ku san matsalar ba to bari ku ga matsalar sai Allah ya dauke rayuwa kai kai ka fatakwal to in ba hakan zina za ka yi irin matan nan din babu kuma wancan din an hana ka auren to Allah ya ce da kai zinan aure ta mana yi mai yiwa wani rayuwarsa gaba daya cikin arnawan yake to tunda Allah ya ajiye rayuwanka a can kuma dole a ciki za ka ga wacce kake so ai zuciya ba ta da kai to in kana son yar kirista fa Allah ya ce na ba da dama aure ta to kaga yanzu wannan ukuba ta zina ta sauka a kanka bayan aure ba Allah ya ce ka ci abincin su su naka shikenan an zama haka ana zaune shari'a ya yarda da haka kuma sannan su a cikin junansu ha ila yau idan arne an ɗaura aurensa da giya da yi da arniya idan suka zo gunka suka zauna ala za ta malam za mu musulunta to ku musulunta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi mijin ya wankan musulunci ita ma matar ta yi to Allah ya yarda da auren nasu na giya ba sake aure sai ci gaba da zama to yasa muke mutane nasiya to da yawa wani an yi auren ka ko da salatul fati ko wani ya ce yi auren bai masa ba kana ji auren jiya an ce an yarda da hiya za ka yi da hiya in dai za a kai wancan za a canza ba a canza aure daga ya musulunta da kuma a coci suka ɗaura auren an yi fati an sha giya shi kenan daga giyan nan ba a ƙara ba kuma suka musulunta Allah ya ce to ba canja aure wancan na dan yana nan auren kuma yariya musulunci ta tafi da ita to ana shi dama sura ce mai yawan dokoki abin da yasa nake muku wannan kowa ya san dokar Allah kaga yanzu daga fara karatun nan zuwa yanzu fa na kawo muku wannan lissafi doka 100 na biyu yanzu eh na ce doka kaza na ce doka kaza yanzu doka 100 ne na Allah babu mun cika an yi kaza doka ne an yi kaza to in ka sani dama wayewa ba wani abu ne ka san addini da abin da ka sani yanzu kwa rigima da mutum yanzu ba in ka san wannan din ba ka da ma haufi to amma ita matar idan ta musulunta na arnan idan mijin bai musulunta ba har ta gama idda daga baya musulunta to gaskiya matar ta ce amma sai an sake musu daura aure eh tun da ta gama idda kuma idan lokacin da ya musulunta yana da mata goma to shari'a sai ya ce masa ya zaɓi hudu kurin sai ka ce ina son wannan ina son wannan ina son duk wanda ka zaba ba sake aure sauran kuma shi kenan ka zuba da su wannan kuma shi kenan ba matan ka bane to duk wannan sura ita tace da wannan doka ya Allah yake cewa idza ataytumuhunna uzurahunna musirina gara musafina wala mutakizi aqdan to Allah madaukakin sarki yace idza ataytumuhunna uzurahunna to idan kun ba su sadakin to wai yanzu ku tambaye ni Allah ga ta malam wai ya daura auren nan yake ne na arne ai kaza an yadda matar ka ce ta daura auren dole za ka nemi wasu mutane a nan karkara in kana so ɗin sai ka duba malamai irin su man sa'idu wannan kamar mutum hudu dattawa sai a tura ku je can gurin uban yarinyar hi'ar nan wannan da za ka aure ɗan safa ka san da za ku je daga nan yau coci mana yau coci za ku masu ɗaura aure sai ka yi filan ka ce to yarinyar ka muna so ni ina so yarinyar naka wannan wannan ne mijin waye wanda ya zaso wannan to sai ku bayan sadaki ku ce in kun je pastor zai daura mana wuri a coci ku daga nan sai ku juya zuwa cocin yau sabon Allah ne sai ku yi bara haka ake yi sai ka zo gida shikenan shikenan an jima sai su ce ma sun daura shikenan ka yadda gani za ka yi yo yarka ce za ka daura masa aure da kanka waye ce ka so yarsa ce ba ba yarka ba ce kudin kun ba da sadakin yi kenan sai ku in za su ce cocin sai ku nuke ku malam kai wasa sai ya zai mama wani jago malawa ne mun gayya coci to ai kaga abin akwai matsala to daga nan sai a dawo kun ji dai ko da za a yi to saboda shari'a ne abu doka
wala mutakizi akdan kuma ka auri yarinyar da gaira musafi na wanda ba ta zina mu'uli ni da bizina bihinna ita yarinyar kiristan ka aure ta wanda ba ta zina wala muta kizani akadan ba ta rike dan daki da suna zina a boye amma ka aure ta sai ga wani yaro ya zo gidanka dan karami kuma yaron baligi ne zai yi gabunta this man me yake wannan who are you nan nan wannan wannan wannan yaro na ne yake ce ke musulunci baya son wani yaron wannan wannan kar ya ƙara zuwa gidan nan kar kar ya ƙara zuwa musulunci baya son wani yaron ki me wani yaron ki to sai ka kori wannan yaron ɗakin idan su ta sake nemowa to sai ka sake ta saboda ana tunanin lalle za su iya zina da wannan yaro za ka auri yarinyar kirta wanda ba za ta rike ɗan ɗaki suna zina a ɓoye ba kuma musulmin ma da muka aura ba yadda ka auri yarinya kuma da wani ɗan ɗakinta ba ba yadda da wannan ba a shari'ar musulunci ma ba a san wannan kana zaune da matarka sai wani ya zai ce hajji ba salamu alaikum ya gajiya hajji wani mai wannan shi nake tura dubai yana kai min yana kai min kaya yana siyarwa kenan sai kai mijin ka kira ya zo ya kuke da hajiya amana ne wallahi ba wani abu to ga qur'ani dan tsaye akan amana ne ba wani abu dan tsaye ga qur'ani nan gaba na da ku yi mu'amala na kasuwancin sai ka kawo ka ajiye mai buzu in kaga yana ja baya to a hakura in ba zai rantse ba don ba haka ba kaga musulmi qur'ani zaka bashi yo dai dole ne yin mu'amala da matarka sai da haka Allah ya gina ta ita mai kasuwanci a kai kayanta Dubai a dawo a je a sayar a nan a kawo a je Saudi a saran mata ya zo yana ba ta balas inda sharaɗin dirin da zai kawo kuɗin kai mai gidan sai da kai zai kawo to ba magana rantsuwa an yadda wannan da kai ne sai a zo a yi abin a gabanka an sa labule ba ka kallon ma- baya kallon matarka na kawo kaza na kawo to kai mijin kana ji da abin da aka yi balas tsakanin ku da yi kuɗi za ku ɗauka ku bashi to wannan an yadda idan ku ba haka ba sai a juye ma'amalar zuwa kirana sai kai mijin ka ce kai kai ya kasuwanci eh to yanzu da kai da hajiya duk tun da ka kware kirana za a miyar sai mai kasuwanci ya tambaya ce to yaya kirana yake ya ce to yanzu kudin ta dai miliyan nawa ne a gunka eh mai gida miliyan goma sha biyu ne to shikenan abin da muka tsara yanzu miliyan sha biyu ka je ka yi kasuwanci idan aka yi wata guda kana kasuwanci riba za a raba shi gida uku riba ɗaya naka riba ɗaya na mai dukiya shi kuɗi za a ajiye masa ɗaya riban amma idan asara Allah ya ɗora akan kuɗi ne ba akan kuɗin hajiya ne ba akan riban ka bane kuma idan an yi kasuwanci ba za a raba riba ba sai an ga uwar kuɗi to wannan ya zama kirana daga ya dawo a kasuwanci to na dawo miliyan goma suna nan suna nan to shikenan mu je banki sai a je banki ina akawun ɗin hajiya ga yi to tura miliyan goma sai hajiya ta baka wayar ka riƙe hannunka shi kenan miliyan goma manaja za ya sa ƙiraren ƙiraren ya faɗa akawun ɗin hajiya alabi ya yi go ka gani eh to shikenan to sai a kawo wa hajiya kuɗi hajiya ga kuɗinki miliyan goma ga alat kin gani na gani to alhamdulillah ina riba haka ake yin girana ga riba gida uku to sai a ɗau gida ɗaya a ba mai fatauci a kawo riba biyun a sake mayarwa cikin kudin hajiya kun gane ko to sannan in zai je kasuwa to daga nan sai a yi transfer zuwa kawun ɗinsa wannan kuɗi a bashi to wannan shine kirala ba a raba riba sai an ga uwar kuɗi kuma a cikin kuɗin zai ci zai sha shi wannan wanda yake kasuwanci zai wa kansa sutura ba da barna ba amma Allah ya aiko waƙiya ba tsari ne na banki ba asaran yana kan mai kuɗi to wannan sai ayi wannan kai mijin da kai za a dinga ganawa ba ruwansa da matarka maganar matarka sai kai sai ita to ina gaya muku haka ake ma'amala na kasuwanci tsakanin mace da miji da wanda kuma hakan ya kama za a zauna yawa mu je mm.
غير مسافين ولا متكذي أقدام to ba yarinyar da take bayyana zina ba wala mutu ba kuma wanda take riya dan daki ba mun gama fassara shi ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من to الكافرين jama'a duk wanda ya ridda ya gafarci addinin Islam fagar habi da amalu salihu Allah ya bata aikin sa mu kyakkyawa kabla zalika fala ta tadubi ba lissafawa da shi wala ba a kuma ba hiladan abin jama'a mutane da yawa aka yi bincike sun rasa addinin su ai shi ridda mutum ya ce baya son musulunci to bana an yi ta yi mutane da yawa musulmi sai ya ce sai mai fitsari a tsaye baya son Allah da sun bar musulunci kabiri akwai wani magana ka ce kana son kabiri ne ai akwai mafahimin magana ba ka son musulunci shi kenan magana ke idan mutum ya ce ina son musa musa ne da dauda sai ya ce ina son musa to malaman nawa suka ce baya son dauda inni uhibbu amru li'annaka la tuhibbu zaidan shi ne magana ka ce sai mai fitsari a tsaye inna lillahi kai da za ka ce sai muhammadin rasulullahi la ilaha illallahu muhammadin rasulullahi ka ce sai kafiri wai me za a gaya Allah in ka je gabansa ma'amala ta rayuwa ba a haramta ku yi da kafiri ba amma za ku yi a baki ba a zuci ba kar abin ya je har zuci ba muna gaya muku a lahira kowa a gun masoyinsa zai tashi Allah dan ba zalimi bane ko sallan kake wallahi zuciyanka idan munafiki ne a cikin munafikai zai tashi idan mumini ne a cikin mumini zai tashi idan kafiri kake zuwa cikin kafiri zaka da to Allah ya ce ga abin da za a zo adiwullaha wa adiwur rasula wa ulil amri minkum to nan gaba irin wannan kar a saki duk musulmi in an ce kafiri ne shugaba to shikenan sai ku tsara abin ku masa gwaskwari mai yadda mutane za su fahimce ku ce to jama'a ku zo ina yan uwanmu musulmi wannan abun mun rike shi ne ba a matsayin sana'a wannan layin da wannan kafirin yake mu ba nan hanyar abincin mu yake ba kafirci muke so ba mu kuma ba kafiri bane muna zo a wannan layin ku zaɓe mu don a nan abincin mu yake shikenan ba wanda zai ce da kai ka kafirci wannan layin abincinka kake nema kuma shi musulmin da ya ce sai musulmi shi ma musulmin sai ka kira wuri sai a yi zama na masala to nan gaba inda kafirin yake in kana so sai ka tsaya a matsayin sana'a inda musulmin yake a matsayin sana'a ne saboda shi musulmin ma ya yi ga layin da inda kafirin yake duk dai gindin abin yahudanci ne in an ɓaɓɓago yi ta ƙasa duk ba su da kyau duka to amma kai musulmi ka san magana da za ka faɗa Allah ya so ga ko ya fushi da kai sana ce za ka iya zama amma ba da wauta ba da son zuciya ba da barin Allah ƙarara ba haka jama'a abin yake dole ne Allah zai kawo rayuwar yudawilu ha bainan nasi وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتأكد to منكم kun شهداء gani wata ran Allah zai juyo juyi a ce musulmi ne shugaban wata ran Allah zai kawo juyi a ce arne ne shugabanku Allah baya tsaye da abin guri daya to amma menene maslaha maslaha ka so musulmi ka so musulunci ka tsaya da addini a layin da Allah ya ajiye ka ajiye layin a matsayin sana'a saboda na biyu ai ga boko nan haka ne ko to asalinta menene yahudanci ne to amma za ka yi boko sai aka ce ka san Allah sai ka rike boko a matsayin sana'a in ka rike ya sana'a ka san Allah shikenan sai ka nemi abinci da shi to yi ma wancan layin siyasar sai ka nemi a matsayin abinci inda sharadin yake a danka ma amana na Allah ka kirke amana to wannan lahira gaskiya Allah zai tambaye ka to musulmi a dinga hattara duk inda musulmi yake daina cewa sai arne ba wannan ba sai ka ce sai dai layin nan da arne yake kai to mu a layin muke a matsayin neman abinci shikenan sai ka tsaya ne to ba arne kake so ba ka fito ka nuna manufarka kuma duk duniya ba musulmin da zai ce ma ba haka bane idan aka tayi neman abinci daga nan ba a zuwa ba a zuwa inugu gurin gurin zuwa ake zuwa gurin arnawa to amma me ya kai ka sana'a ai ba dan kaje dan kaje garin su kuma yake nan sai a ce kana tare da su a addini ba addini bane abinci ne neman abinci ne ya kai ka to duk musulmi ya daina wasa da musulunci wallahi in kai rida aikin naka duk ya lalace ya lalace ku dinga kokarin rike addinin ku da musulunci to rida ta hanya nawa ake samu duk wanda ya zagi Allah ya yi rida duk wanda ya zagi manzon Allah ya yi rida duk wanda ya ce baya son musulunci ya yi rida to wannan su ne hanyoyi na rida duk wanda ya zaɓi kafirci ya ce baya son musulunci shi ma ya yi rida to in ko ka yi rida addinin nan gaba ɗaya ya lalace ba wani ragowa kamar yau ka zo duniya ko da ka ce da miliyan dubu to ya lalace ba wani abu da zai ragu shi kenan ya ƙare to saboda haka abu ne kaɗan ɓarnansa kuma tana da yawa ita ce rida faƙar hadida amalahu aiki ya ɓaci to a cikin ɓacin aikin riddan akwai mai sauƙi akwai wanda tubansa da sauƙi akwai wanda tubansa ba sauƙi idan mutum ya yi ridda ya zagi Allah dan ba daɗin faɗa saboda in ba gaya mutum ba kar ya je ya yi abin aikace to in Allah ka zagan ka ce Allah na tuba to gaskiya an karɓi tubanka dole a kyale ka nan gaba ba zan yi ba wannan an karɓi tubanka muna ɗaya na biyu idan mutum annabi ya zaga to maganan tuban an karɓa amma fa sai an yanke wuyanka ba zai yi yi manzon Allah kai Allah mutum ya ji tsoron Allah shi Allah shi yayi ka amma ka zage yin ka tuba za a barka amma annabi Allah yi ya halitta annabi amma ka tuba sai an yanke wuyanka shi tuban annabi ba zai yi mutum ya ce ya zagi manzon Allah ya ce ya tuba to alƙali ya kama shi ya ce in ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na tuba sai a ce an san ka tuban hukuncin tuban ne akwai matsala sai an yanke wuyanka in ya ce to me dalili sai a ce i annabi din yana da haƙƙi a kanka shi Allah da ka zaga shi ya yi ka ba haƙƙin wani ɗan adam a tsakani za a barka kuma a hankali gunsa za ka to amma yi manzon Allah da ka zaga to haƙƙinsa yana wuyanka yanzu sai an kai ka babban kotu tukunnan za a maka hukunci da annabi a nan duk duniya ba wanda zai yi hukuncin sai an je can kotun koli saboda haka dole mu tura ka kotu in ka tuba sarkin ya sani a kai ka kotu to duk wanda ya zagi annabi sai an kai yi kotun Allah amma Allah ne a nan duniya za a yi hukunci amma manzon Allah ne sai an je wancan kotun in ya ce dan Allah bar sai a ce to an barka wa zai yi shari'a ah annabi ka zaga wa zai yi shari'a sai ya ce to ai na ce na tuba sai a ce to ai ka tuban akwai hukunci mu ba za mu yi hukuncin ba Allah ya ce in mutum ya taba annabi a tura shi gurinsa yi zai yi hukuncin shi dole za a daure ya sare wuyan daga kun yanke wuyan sai ku ce Allah mun turo yi in kaga dama ka yabe in kaga dama ka bar shi to haka abin yake duk wanda kuwa ji ya zagi manzon Allah ina tabbatar muku fa idan kun bar shi ba ku kai shi ba to kuma ku ji tsoron gamonku da Allah ɗanka ne ubanka ne yayanka ne ƙaninka ne ba zutu ba ba maganan kurin cewa sai an bar shi duk duniyan nan sun taru sai an karshi wannan ita ce haƙƙin manzon Allah sannan wani mutum ya zo gun imamu malik da wayo ya zo gurin imam imam malik wai wane ne ya ce kaza kaza ya zagi annaba wane ne ya ce kaza kaza ya zagi annaba me hukuncinsa sai imam malik ya ce wanda ya faɗi kaza kan annabi ya zaga hukuncinsa kisa ne yana gama magana sai malik ya ce to a ji a kai ya ce a ni ji ne ya kace to ai mu a bakinka muka ji dole sai an sare wuyanka aka sare wuyansa saboda in an bar wannan nan gaba da wannan wayan za a zagi manzon Allah kuna fahimta ai to ku kiyaye haƙƙin annabi Muhammadu eh saboda haka a ya tara duk mutumin da ya faɗi magana mummuna ko ta habaici shi annabi zagin sa ya sha bamban a habaici ma in ka zage shi sai an kashe ka idan kalla da habaici sai an kashe ka idan da wani magana ce wadda ta shafa a yariya sai an kashe ka idan sukar matarsa kai sai an kashe ka duk wanda ya zagi matar manzan Allah wallahi sai an kashe amma ka zagi uban matar manzan Allah to bulala ne a kanka kun fahimce ni idan ka zagi ummina Aisha sai an girbe wuyanka amma ka zagi baban Aisha bulala 80 za a ma yar a dalilin ta za a sare wuyarka uban ‘yar amma bulala, ga yi ya haifi ‘yar amma tun da an kara wa annabi ‘yar ta bihi daraja gurin Allah. To, ka ji fa, sirra manzan Allah, saboda haka daina zama duk wanda ya zagi sahabin manzan Allah dorina za a yi masa, dorina ne a kansa. Duk wanda ya zagi manzan Allah kisa ne a kansa, abin da ya za nake jinjina muku yau yanzu sabon salon da aka ɗauka kenan. kuma yi zagin annabi kowaye a duniya ka ɗau wani mahaluki ma ka ce yana daidai da annabi a matsayin zagi yake ku fahimci wannan magana mahaluki mai rai babu yi wannan ka gwada su to ka zage shi yi dama zagi rage daraja ne zagi to a kiyayi janibin annabi muhammadu duk wanda yake so ya zauna da allah lafiya ya kiyayewa da allah annabi muhammadu sai Allah ya ganka da daraja yi Allah ya daga darajar manzon Allah sai da yadda ba a tunani mutane ku ja bakin ku akan annabi in yabo ne ku yi mutane ba sunan zaba zaba manzon Allah an kama kuka suke wallahi ka kama sunan manzon Allah sahabin ya fara kuka ba iya dauke kansa me dalili ku sunan kurin kwarjinin sunan ya za ana kuka yau sai waye gari wani mutum yana wani kuri a ji ana hada hida annabi a ji a ce wani yayi kaza to irin wannan kulin zagi ne mu kuma idan kai mu ba hukuma bane amma dai to gaskiya ko zuriyanka sai ya sani dan muka ji ba ma so kunnen mu ya je amma ka ji ka zagi annabi na dinga na rika ma ya so sai dangin ka ma mun karasa shi kuma gun Allah ibada ne yau ba za mu iya yi da hannu ba annabi ya ce faɗin da ba za ka iya da hannu ba ka yi da zuciya wanda ba za ka iya yi da kanka ba ka yi da hannu ba za ka iya ba ka yi da zuciya
Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.